na ne za ta shi na ne wai to na ne dawaitu ne sallu ala nabi al-mustafa al-kar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الطاء ضويت وسحلت الطريق طريق طريق القوم بالمصطفى الكندي وطه حبيبي فهو لي مخلد فوزي shi yana cewa na naɗe ɗari kalƙawami ta farkin mutane wato can yana cewa waƙar alimal aƙawa an ne khadimu ƙawamu ba kara zube ba yana ce ɗawaitu wasu haltu ɗari ka ilal haƙƙi da kullum muradul wasu libil wasu lil haƙƙi hanyoyi da ake bi na sanin allah da sai an shiga halwa shekara arba'in shekara talatin ana neman yadda za a yi wasuli ce wace na naɗe shi a cikin lokaci guda idan na zo sai in kama kan jefa ka halaran allah yanzu ka narke a halaran allah ka dawo halaran manzon allah ka narke a ciki ka ga ba ka ga ka ba ka shi dun na naɗe kuma na samu wannan bil mustafa albarkan annabi muhammadu kanzi shine taska na wani yana da taska na kudi ko na gida ne manzon Allah ne taska na wa baha amini annabi mai suna baha shine amintacce na fahawa fauzi shine rabanta na mukhulidun madawumi duk wani rabo yana gushewa amma in rabon ka ya zo ma annabi muhammadu shine ka samu rabo to rabo ne khalidan talidan hamani anil dahalil musoyi wa innani على سنة الدهاد الذي الله لا يخزي النبي مصطفى دين يا كاريني يا تسريني أن الدهر المسوي قبل زمني ممونة وإنني ميكون لوكتي كغني أنا سنة الهادي إنا سنون النبي محمد من شريروا الذي wannan wanda Allah ya gaya musu Allahu la yahzi yawm la yahzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu sauran annabawa roƙo suke cewa la tukhzini yawma yub'asun amma annabi Muhammadu to shi Allah ya faɗa masa cewa yawma la yuzallahu nabiyya yahubbu yahuzu muhibbul mustafa ma yarumuhu wala tatarabbas rayba dahalin lidhal kanzi muhibbul mustafa duk masoyin annabi Muhammadu yahuzu ma yarumuhu yana samun duk abin da yake so zai tara shi wala ta tarabbas in ne kana son annabi kar ka saurari kokwanton zamani zamani maka juyi wani iri ko tsanani ko hali kar ma ka saurare shi lidan kanzi saboda wannan taska da ka samu annabi muhammad ilahun shakurun wasi'un mutafallilun azizun fala yulfasi wa hu ala izi allah shine abin bauta shakurun shine abin godewa shine wasu mai yalwatawa mutafallilin mai falala azizun buwaye dushe mani wannan falayil fa ba iske siwa wani Allah ala izi bisa buwana walillahi da izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la alamun matinun ghaniyun wa wakafi abidihi ala amali daraini hawzan ala hawzi Allah shi ne matinu idan ka kama Allah ka gama abu mai ƙarfi wanda bai tinkewa ganiyin shi ne mawadaci duk wani gina in ba na Allah ba ba gani ba ne shi Allah ya wadatu ga barin komi gina uzzati anil mahalli gina uzzati anil muhafizi wa hawa shi Allah nan shi ne kafin abidihi mai isar ma bayansa komai ala amalin darai ne bisa gurin gida biyu gurin ka na lahira Allah ne kaɗai zai iya yaye maka annabi Muhammadu in ka fake sai ya samu hakanan gurin ka na lahira hauzan ala hauzi rabo bisa rabo idan ka so annabi ka yi wa annabi hidima sai ka yi hauzi da na duniyan ka samu na lahiran kuma ya killi ƙilami inda wasfi ilahina fa bihi sawa'un muksirin wa ahu ramzi sai wai ce ni alƙalami na mai rubutawa ya killo yana dakushewa inda wasu bi ilahina in nace zan sifan da ubangiji ga irin sifan baiwansa ga irin kaza sai alƙalami ya dakushe fa fihi sawa'un muksurun to mai yawaitawa a faɗin sifofin ubangiji ko sifofin annabi muhammadu to sawa'un daidai suke muksurun mai yawaitawa wa akuran da wanda ya ishara in ka yi shi isa aka ce yabon annabi ko sifofin annabi kaɗan bai isa mai yawa bai wadatarwa da mai yawan da mai karancin duk ɗaya ne to yadda ka san idan za ka sifanta sifofin ubangiji na rahamanu ko sifofin ubangiji da ya sifanta kowane sunan allah ɗaya ya cancanci a yi mashi bayanin da ba za ka iya ɗauka ba to in ka gane haka to ka zalika ausafil amini hakanan sifofin aminu annabi muhammadu li'annahu domin shi annabi sifofinsa ka ausafihi kamar sifofin Allah ne ka ce mashi Allah ne kawai ka wuce iyaka amma duk sifofi na ubangiji bashiru naziru ra'uhu rahimu duk sifofin annabi muhammad ne min duni farkin ba rarrabewa wala mai zi ba wanda zaka mai zai ka ce wannan na Allah ne daban wannan na annabi muhammad ne daban wa min hustajartu dahra hibban wa hadiman fala nalani min mumguli batul bazi daga gare shi ne annabi na nemi taimako a dahara matukan zamani inda annabi ya sa hannu a zamani na ya yi daidai hibban nifa masoyinsa ne wa hadiman hadiminsa ne don haka albadashutul bashi kamu mai tsanani la nalani ba zai same ni min mumguli da makina makina sai dai ya ganni ya bar ni bai isa ba ولا لرني قدر القدور وقنهه فداها أتلائي دون ضرب ولا كز قدر القدور ذنبا ما ذنبشي شي يازو يذنبشني شي يسني لا لرني نيدي بذي تشوشني با وقنهه سوكا سما يتي شي يسني بذي تشوشني با دون مي إتلائي بالآها لو كان هذا النبي ne duna larbin daukakan kuma ba na duka ba wala wa kazi ba na mangara ba a mangare ne ba mangare kowa ba na ɗaukaka ne da annabi da na zamo haka na fa'ani yana shirara ba hawa saƙali rijalar tuƙa wa rashidu wa ilmi wal fawzi ɗaha annabi muhammad da na zamo shi haka na fa'ani yana shirara duk a shirari ya kore min shi in ka ga a shirari yana tare da ni ƙarya ne ba tare muke ba ne ba tare annabi ya koran mun a shirari ai zakiru ba shirari ba ne ko mai karatun ƙurani ba shirari ba ne mai salati ba shirari ba ne mai maulidi ba shirari ba ne duk wanda za ka gani layi na kenan ko dai ka ga mutum da carbi yana faɗa da carbi yana la ilaha illa yana isa gifari ba ka ganshi wajen faɗa in dai ka ga zakiru sai dai ka ganshi a ce mahaukacin fadan Allah ko to shi ba shirari tare da ni wasaƙali ya koro mani rijalar tuƙa mazajen tsoron Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa qa'imis salati wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyazihum Allah wa tumsuna rijalut taqa mazaje na tsoron Allah shine Allah ya koro mini wal ilmi da ilimi me ilimi shi ilimi kashe kashe ne akwai ilimi sun ce malamai kashe uku ne akwai alimun billahi alimun bi awamirillahi alimun bi awamirillahi jahilun billahi alimun billahi jahilun bi awamirillahi haka suke duk malamai haka suke to kwatancin daya kamar fitila ne ai haske ne ko fitila yana haska ma wani na kona kansa to shine mutumin da ya san fikihu ya san hukunce hukuncen addini ayi alola ayi menene ayi menene to yana haska ma wasu yana kona kansa saboda me ya san hukuncin Allah bai san Allah ba to ba irin su ne nawa ba sai alimun billahi jahilun bi awamirillahi wanda ya san Allah bai san horon Allah ba shine mutum yake sofanci ya kama kawai shi ba ruwan shi da yadda za a yi alola ba ruwan shi da za a yi sallah ba da shi ma ba mu tare da shi ba ruwana da shi saboda shi misali rabi haske rabi duhu wata kwana sha biyar haske kwana goma sha biyar duhu ba mu tare to na uku alimun billahi alimun bi awamirillahi wanda ya san Allah ya san horon Allah to shine nawa shi kamar rana ne rana ya taba na ƙasa to shi irin waɗannan masu ilimin shiryayyu da ilimi duk inda ka fito man sun sani idan ilimin sanin Allah ya zauna a zuciyanka kafi karfin takanta shehu yana faɗa wani baitoci za mu je can gaba yace wa mahamma ta haddasa na an sukuri inda na ulumun ta'alan an tukayyada biddinsu in kun ji muna faɗin maye maye ba fa na giya bane na giyan sanin Allah ne in kun ji muna faɗin haka inda na ulumu muna da ilimi ta'ala ta wuce an tukayye da bizi takarda ba zai ɗauka ba ulumu rijali fi buduni fi suduri ilimin maza a kirge yake ba a takarda ba ya fi karfin takarda shi ne sai wace ya koro mini rijalar tuqa wa rushdi wal ilmi wal fawzi wa asgaru atba'i bari umar shigira mu je gaba saboda haka salahu ahibba'i nagarta kirki na masoyana a sanari yake ne musirin ga mai basira wanda ka je ga mutane na ba su akan gaskiya bai da basira dama mai dodon dan kwakwalwa ne to waye salihi banda mai sallah biyar mai zikiri mai salati mai istighfari ina zaka wajen Allah ina zaka wajen annabi Muhammadu ina zaka salati wa ake neman salihi in ba wannan ba mai basira ya san saboda haka na samu haka ne bi tsaha alfarman ɗaha habibillahi wannan abu fauzan ala fauzi fauzan ala fauzi nurun ala nurin ya haɗi lahu da nurihi man ya sha wai da wallahu al'amsali lillahi ko to fauzan ala fauzi kenan tsawaitu bi zikirin mustafa tihan bihi fali izzatin bil mustafa duna ma gamzi na ɗaribtu na farin ciki da zikirin Mustapha da ambaton Mustapha ni fa nishadi nake kullun ka ganni saboda ina ambaton Mustapha tiyahan na dimo ce bihi da shi kawai in ka dimo ce ba ganin kowa ai fali izzatun buwaya ya tabbata gare ni bil Mustapha da albarka Mustapha dona ma gamzi ba tare da wani aibi ba wali safi malja'i wa huwa markazi ali safi safiyin duna aibin wala gamzi majibanci na safi kalawataccen masoyina annabi malja'i mafakana huwa markazi shine matattarana aliyin madaukaki safiyin kalawatacce wanda yake sole yake duna aibin ba aibi wala lamzi ba zumɗe fasbi ilahi wal aminu faman yakum da rabbi fa mukfin sharradin lamzi wal hamzi ilahi ubangiji na hamzi ya ishe ni fasbi ya ishe ni dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana fa hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minina su can suna tambayan hasbiyallahu Allah ya ce ku je in san maku kai annabi hasbukallahu shi ya ce to ni ma masoyin annabi ne fa hasbi ilahi hasbukallahu wa man ittaba'aka ittaba annabiya saboda ka hasbi ilahi tunda ya bi annabi shi ma Allah ya ishe shi wal aminu aminu ya ishe ni faman ya bi rabbi duk wanda al'amarin samo da ubangiji na ne ya dogara da ubangiji wa mai taukala lallahi wa huwa famu kufin an isan masa sharrin zama abocin lam zumbe wal hamzi da timshi aya rabbi fansurni ala kulli maridin fayamdamu mailin anil haqqi wal izzi ya ubangiji taimake ni akan dukkan wani mai tsaurin kai duk wanda ya karkace ya bar ni wata rana sai yayi nadama fayin zama dumai don anil haƙi duk wanda ya karkace gabarin gaskiya ya nadama wal izi da buwaya salatun wa taslimun ala khairi mursalin wa alin wa sabin da wal fal wal izi salati da taslima su tabbata bila khairi mursalin bisa fi mafificin abin aika annabi muhammad wa alin da alaye wa sabin da sahabbai da wal fal ma'amuta falala wal hawzin samu barab حرف الياء يممت رسول الله ذاها المقدسة عن اللندي والأنظار أسلم مؤسسة ni fa na nufi manzon Allah can na nufa shi ne tsaha almuqaddasa min tsarkakewa anin niddi gabarin tsara wal aldadi da kishiya ba da wani shi ne zai can gaba ya ce muhammadu abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun saboda ka bai da niddu wal aldadi ba kishiya shine asali muhammadu asulun nasi zai ga makajin shine ma asalin mu'assasa abin sa wa tushe rasulun wa asulun nasi ma'un wa jandalun fala'un sa fi zaka zamani mu'annisa shi fa annabi manzo ne ba yau ko jiya ba tun asalin mutane jama'un wajen dalin suna ruwa da laka kan muke cewa kuntu nabiyyan mursalan arifan bi nubuwati wa risalati wa adamu bainal ma'i wa tin la ma'a wa la tin wa la arsh wa la kursi wa la arali sabati wa la la wa la wa la wa la ni annabi ne mursali tun annabi adamu yana tsakanin ruwa da laka ba ai ruwan ba ba ai lakan ba ba ai sama ba ai kasa ba la wa la wa la wa la wa la wa la babu shine sai ya ce to shi faran zo ne wa asulun nasu tun asalin mutane na ma'un ruwan ma bai zo ba wayan nan da laka fala'insa a lokacin da annabi yake manzo ba wani mai ɗebe kewa fi zalika ba wani mutum mu'annisa mai ɗebe kewa fi zaka zamani a cikin zaman a cikin wancanan ka zamani tadawwara bil aqwar fi kulli haykalin hatta bada lin nasi qarman muqaddasa ya kikewa ya fi al lokuta lokuta annabi ya ta tafiya ya ce lan tazar unqalu min salibin ila rahimin yana daga wannan tsotso daga wannan tsotso kowane haikal wato cikakken mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa biyowa hanyar da ba aure ba bai taɓa biyowa hanyar da ba inganci a ciki ba in ya zo wannan lokaci shiga wannan lokaci shiga wannan lokaci yana tafiya sirrin sa tafiya wata badalin nasi har ya bayyana ga mutane karman shugaban muqaddasa abin tsarkakewa waja bi amrillahi yad'u mubashiran naziran shakuran zakiran wa muqaddisa annabi ya zo bi amrillahi da horon Allah yad'u yana kira udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati mubashiran inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira shakuran mai yawan godiyan Allah zakiran mai zikiri wa muqaddisa mai tsarkakewa annabi Muhammad shakuru ne Allah ya ce qalilun min ibadi shakuru amma shi kan an kira shi shakuru هدى الله أقواما قلوه أجلة وذلل قوما قلقلوه ودمس ألا مبيوة يهدي الله لنوره من يشاء هدى الله أقواما ألا يشير يد وسمتاني كفوه لسك بيش أجلة ما سجرما ذاك أسكنتتو سك manya sai na umar in ya duba yadda ya ga kanshi ce o ni ne umar da inna kunna azallan nasi fa azana Allah bil islami wa man kana yabtaji al izzata bi ghairi ma azahu Allah bi faqad maghani mu umar da kaskantattun mutane ne wai yanzu ana kira na amirul mu'minin amirul mu'minin don na bi annabi muhammad duk wanda ya nemi waya ba na Allah ba banza ne shine shi wace hadallahu aqwam Allah ya shirye da mutane kafofu da suka bi annabi a jillatan masu girma walallala qauman ya batar da wasu mutane wa man yulilhu fala hadiya la karkalauhu da suka ki annabi wa dan masa aka shafe su gaba ɗaya ala zai faɗi waɗanda suka bi shi a gillatin ɗin faskurin siddiƙa ko tunan siddiƙum na abubakar siddiƙ sani habibi na na biyun masoyanmu shine in latan suruhu faƙar nasarahu lahu iz araja lahu kabir sani yasnaini iz huma fil ghairi yaqulu la tahzan inna allaha ma'ana malamai suka yi ta magana ce wai shi annabi Musa ya ce inni zahiba inna ma iran bi sai hadi ne ko shi ko annabi aka ce inna ma'ana da ni da kai muna tare Allah ya girmama shi sai na Abubakar da a cikin al'umma annabi ba kaman sa saboda ba wanda ya so annabi kaman shi Hassan sana ya ce kai kar ku kwaikwayi Abubakar lokacin da akwai kafa a masallata annabi ce duk ku toshe banda na Abubakar kowa ya biyo hanya daya amma su du'a ne ko kullu hawhatin duk wani kafa toshe banda na Abubakar ya ce kai ba za ku iya da shi ba ya taimake ni lokacin da ba a taimake ni ba dukiyarsa ya zama nawa ya aura mana yarsa ya fita tare da ni ya shiga kogi kagiwa ne ku da abubakar sai Allah ya ce zan saka maka abubakar kowa naka sai ya shiga aljanna kowa naka matarsa yar aljanna babansa dan aljanna uwarsa yar aljanna yarsa matan annabi muhammadu shine ya duba ce kai rabbi auzuni an ashkura ni'mata kallati an amta alayya wa an amal salih wa aslihi li zurriyati Allah me zan ce maka me zan ce maka ga mun komai dukkan sahabban nan ba wanda yake da nashi ba wanda ba nashi a wuta amma banda abbakar harkan an hashi annabi ai to abu abu zalimi ba ya taimaki annabi tun yana dan shekara takwas shine fari ya kai shekara 53 annabi bai bar duniya ba amma ya kasa karɓar musulunci mazalla ya zai same shi ce baba ka taimaka mini la ilaha illa guda ɗaya mu je gaban Allah zan yi hujja ka shiga aljanna yace dana ina so zuciya ya ki karba da ya mutu sai abubakar saboda tsaban son annabi na kuka ce ka karbi ubana mana ka sashi a wuta ka sani baban annabi aka ce ya za a yi haka ya ce wallahi na san inda Allah zai haka annabi zai fi so duk abin da annabi yake so ina so faqad anfaqa al-amwala ya ciyar da dukiyarsa an mara an fusa mutum shi da ya saya a musulunci ya zo ya wuce ana azabtar da bilal ibn hamamata an ɗaure kafansa an ɗaure hannunsa an ɗaure dutse an shanya shi a rana sai ya kafarce ma annabi shi ko yana ahadun ahadun ahadun ahadun ya zo ce a taqtuluna rajulun an yaqula rabbi allah mutum ne ya ce ai kai ka bata shi da kai da mutumin kai ce nawa za ku sayar min shi aka sayar mashi sai an yanta ka idan mu mai kiran sallah manzon Allah to irin sa irin sa idan guda shi da sai dai yanta da kudin sa aka je Madina annabi ya sauka inda za a sai filin masallaci inda aka yi masallacin annabin nan gidan kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari sai annabi ya ce to wannan filin saminu ni fi haidikum ku sa mun kudi in biya suka ci ayar tolai kaman kana kai cewa ku sa mun bi to bai da kudi Abubakar biya ya sayi raƙumi tun ran da annabi sallallahu alaihi wasallam zai Allah ya gaya mashi za ka fita sai na rasulullah ya gaya abubakar da ni da kai ba za mu fita ya ce ba komi sai je sai raƙumi guda biyu ya ce ga nawa ga naka doron da aka ce mu tafi ga nawa ga naka ranar fitan manzalla ya je gidan shi ne ya ce ya rasulullah ya ka zo ba lokacin zuwan kai ce Allah ya ce fita ba abin da za a ɗaura kaya aka tsaga gelan Aisha shi sa ake ce ma za tu ni ɗaƙai ne aka ɗaura wannan aka ɗaura wannan ya ce wallahi ba kai abubakar ba an mara an fusa ya raya rayuka wa haro ila zikirin siraji gai gaggawa ka ambato fitilan duniya fitilan imani shine wane ne malazina mafakan mu sarkin imani sarkin adalci wa za wannan shine umarul faruku mallami waswasa wanda ba shi shedan ma tsoron shi yake ji manzala suna ce wallahi umar duk inda shedan ya ganka canza hanya yake lam waswasa ba taba samun shi waswasi ba saboda duk abin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ayi ko ayi ta kare kawai ko dai ayi duka a tafi yanzu nan saboda haka shi ya zo da zafi saboda shi musuluntansa addu'an annabi Muhammad da musulunci ya kai mutum 39 sai abu ya kike kaka ana cikon na 40 sai an samu jijigege to lokacin kuma shekara shida an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa za a samu tsanani yayi tsanani tsanani yayi tsanani na annabi ce to Allah tsakanin da kai ba ni ce ai mun amma yau ina so abuwa ya mun addinin nan da ɗayan mutum bai ko umaru ko abu jahali lokacin su ne samari matasa sai allah ya karbi roƙo akan sai na umar sai na umaru gari ya waye to yana da ya ana ce mata faɗi mutumin to haɓa kamin ya je wurin sai je majalisar inda kafirai suke ji gari kai da allah ka ƙarfinka na banza ga muhammadu na yana ɓata mana gari ka je ka yi aiki a kansa za mu baka kaza ya ce za ku bani eh za ku bani eh ya ce za a je yanzu nan ya kama hanya to sai wani ya gamu da shi na manta sunan shi ce ina za ka ne umaru nake ganin ka zab zab zab haka zan je ne yau sai na abin da ake a darul arqam binin arqam sai an bai ya ce da aka ta sauke wukanka ai gida za ka fara yaki faɗi matubin to haɗa yar uwanka tana cikin wani abin ce ita kai to na fasa zuwa bari in je can to yana zuwa ya kwankwasa kofa ya saurara sai ji suna karatun suratu da ya ce eh haka ne ba haka ne ba sai ya fada gida to akwai hubabun al-arat sahabi ne shi yake koya musu da shi da mijinta yana ganin umaru azazoge sai fita da gudu ce cap gidan nan ba lafiya kai ko mijin fadima mijin mijin kanwarsa sai boye takardan a ƙasa ci ba abin da kuke karanta an karanta ba za a baka ba ya danne shi ya wuce shi ya kwace sai matan ita kanwar tana ce daga mu mijina makiyin Allah wai sai mashi makiyin Allah ne ya ji haushi ya kawai kai mata mari ya mari ta a mari na kai to na musuluntan kashe ni tana kuka sai kuma tausayi ya kama shi sai shiru ce to ku ba na yaban da kuje karanta an karanta kai hubabun arad kana nan waje sai kana je da zai kwashe sai dai ka ce kar ku bashi sai ya wanka in kafiri ne aka ci jaka yi wanka yi wanka ya zo ya karba yana karanci aiko abin nan bai na da kama da gaskiya ai ban san abin haka yake ba to bari ina zuwa sai dauki zab zab zab sai gidan nan annabi muhammad yake yana zuwa ya gabji kofar na goma ka ce to yau lafiya ana leƙa sai sahabbai suka ce ka ya rasulullahi yau ba lafiya waye aka ce umaru ne ce cap ne to a buɗe kofa kowa ya ja baya to shine kowa ya ja baya shi yana tafe da makami annabi na zuwa ba komai a hannunsa yana zuwa yana kallon umar sai suka yi ido suka tsaya kowa ya kalli juna shi bai taba gaman kamin ba annabi kuma na kallon shi annabi ya dauki hannun shi ya buga kirjinsa shi kai umar lokaci yayi ka ba da gaskiya kafircin yanzu bai gaba daya shi sa lam yuwaswasu sai yadda makami da yadda makami ce wai meye musuluncin nan ma aka ce la ilaha illa mamuru yana gama musulmi na ce wai kai ba gaskiya kake ba Allah ya baka ba don me za a dinga boya ni Umaru ba zan boye ba wallahi duk wanda ya taba ne ba zai cika ne shi ka gani nan takobin nan yanzu zaka ji labari a gari duk wanda ya taba ne zai sha wuya sai duk inda na je na bayyana kafirci yanzu zan je in bayyana ta sai fito gari la ilaha illa Allah shi ma ya lalace to ya za a yi akwai wani shi abu jamilin shi ne sarkin labari kunnin kanawa sai je gidan abu jamil ya buga abu jamil ya fito abu jamil kai ma ka kai ci kai la ilaha illa je kai ma ka lalace da ke shi suka daki juna aka shiga gari wannan na ya lalace shi kuma yana la ilaha illallah har yanzu gaban kabire wallahi in mun kai ɗari sai mun ci uban in mun kai ɗari to saboda haka shi shedan ma tsoron shi yake yi mallan yi wasu za to ran da annabi da ke kirgin nan shi yasa duk adalci in za a yi maganar adalci sai a ce umar sai a ce saboda adalci shi yake faturun da kanshi ba shi yake faturun da daddare da kansa ya ga waye yake saba ma Allah ma har yaje wata rana zai wuce sai je wani katanga sai je wani tsoho na ta kida sai eh ka ta katanga sai ga wani tsoho kawai ya aje giya na shi a Madina ba kasa an dade yana tsiya sai ya haura ta kadangan sai zo ce Allah ya kama ka matsiyaci na kama ka sai ce dakata ka bari yin magana ya ce ina magana yi magana sai ce to ba ƙwar'ani kake da kama da shewa eh to Allah ya ce wala ta jasta su wace ka bincike ni ya ce na ji ɗaya ba Allah ya ce wa tulubi yuta mina buwa biha ka shigo mun ta bayan gida kuma kai ne alkali kai ne shaida sai ka samu shaida ya ce Allah ya isa to irin waɗannan tarihi sai na umaru haka yake shaidan ina zuwa wurin kawai shaidan da shi sa ya yi magana su hudu Allah ya tabbatar lokacin da aka jibi sai da na aisha cewa ta yi da na ce haza buhutanun azim babban ƙarya ne allah ce haka yi haka yake lokacin da aka mutane na shiga matan annabi na fita da matan annabi na fita ce bai kamata matan annabi na akwai a shararen mutane su dinga gamanin matan annabi kullum in ya ga matan annabi sai ya kishi annabi ka tsare matanka ni allah bai ce tsare su ba sai ce za a yi maganin ku wata rana mata annabi za ta bi ce wanke kina san Allah zai kishi ba da taba annabi ba aka ce ka fara haka to irin shi wasallis bizin nurai ne ka kawo na uku a kawamin din nan ashillatan zin nurai ne ma abocin haske biyu ya'yan annabi mata ya aura guda biyu ya aure ɗaya ta rasu ya sake ɗaya ta rasu annabi ce da na na uku da na ba ka wasu da ina da na uku da na baka yana daga cikin wanda suka yi hijira da farko suka je habasha annan yana neman labarin su waye gaman su usman na hanya sai wani ce wallahi ina ganshi ya rasulullahi ya sa yarka akan raƙumi yana jin raƙumin a ƙasa shi yana jin raƙumin annabi ta mai ce ni duk yar manzon Allah tana mata na in hau raƙumi tana ƙasa ba zai yi ba to shi duk abin da ya taso ma annabi na kuɗi sai ce wata rana annabi za a wurin da fadima ne ba kuɗin sai annabi ya ɗauki wani sulke ce a jiya sayar sai game da abokan umar na za ku za mu je ne mu sai da wani me faru annabi ne zai buki ba kuɗi ya ce annabin zai buki ba kuɗi muna nan muna nan a koma duk nan abin da zai ci za a je yaƙi ce nawa yaƙin zai ce ba da raƙumi dubu da kuɗinsa shi allah ya shi mai taushin hali ne mai taushi a tsokane shi a shi yasa lokacin shi har sai na umar yana ali yana cewa usman ba haka ake ba almulku bi saifi la bi taswifi mulki ba da ba a hankali ake ba da zafi ita to ban iya zafin ba to rashin zafin shi yasa har aka zo aka yanka shi aka fara samun masu tawaye tun a wannan lokacin to shine ce madihan faqad abadada al-amwala ya halakar da dukiyansa munfita yana mai zaɓi fillahi cikin Allah وحبي وزير البدر باب علومه علي أبي البستين من قلنسا نهو دوس شيني مسوينا وزير البدر وزير النبي محمد باب علومه قوبا علمنسا النبي ناشي أنا مدينة العلم وعلي بابها نيني برني علمي علي قوفانتا سودا كان تنبي وانا وجن النبي yakan ce ku bari sai Allah ya ko aliyu ko ba taba tambaye shi nan take mai bayar ba wata rana yana kan hudu ba aka tambaye shi mas'alan gado alhamdulillah alali la ala wanda sai aka tambaye shi mas'ala sai ce sara su mun hatu sa ya hada ya wuce kawai nan ne amsa saboda ilimi na sayyidina aliyu to sannan babu ulumihi aliyu abisu ɗaya ne uban jikoki biyu uban hassan da husaini manzo Allah ce duk wanda ya gaba da wannan da jikoki na guda biyu ba ni bashi laisan zaki muqallisa mai sahula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi jahi rasulillah Allah ina roƙonka alfarman manzon Allah wasabir sahabban nan jumlatan dukan su fa nafis kurubi nafis kurubana ya Allah shafe mana bakin cikin mu nafisil karba nafisa shafe shafe shafe shafe Allah salatun wa taslimun salati da taslima ya tabbata alaihi akan su bi qadrihi gurgudan sa wato shi duk shi sa salatul fatiha bi kowanne kowanne kowanne salati da iyakan da aka ce Allah kai wa annabi salati adadin numfashi adadin kaza aka dai kaza to la ya rubu ne hakikatan gairu rabbi ba wanda ya sani hakika to Allah mu ba mu san shi ba kai mai salati yadda yake a wurinka mal ahadi tare da alaye wal asabi mimman taqaddasa wannan to mun je gaba صرف الكافي كفاني همومي من هوى ظلمة الشرك وبدل أوطال البلالة والشكي من كفى ظلمة الشرك wanda ya isar ma duhun kafirci kafa ne humuni ya isa mani damuwa ni ba ni da damuwa wa baddala barin jiraji ya ɗaiɗaita ya halakar da jarumawan bata kafirai kenan wa shakki da shakka ya halaka su kafani jami'il haimi ya isa mini yanzu na ce na fi saukar ba ai ya riga ya ya kafani ya isa mini jami'il haimi dukkan damuwa bani da shi surtu muharraran ni ɗa ne ba bawa ba muharraran me yasa na zama haka bai fakki rasulullahi inda ma ake bautan annabi ya fanso ni ya biya kuɗin kalbi ya fanso zuciya na daga shirka idza halla jayshul hammi baddada shamlahu bi nuri yaqini idan yaki irin na damuwa ya sauka gare ni to badda da shamlahu bi nuri annabi zai gwagwatsa taron wannan damuwan da hasken yaqini la yarimu baya gushewa ha mulki ya mamakin mulki wa azkuru baitan qila qabli wa innahu maqali wa hali halatan likwaji har na tuna wani baiti wanda ba ni na faɗa ba an faɗa ne tun kamin yanzu kila an faɗe shi kabli gabana amma ko da aka faɗa wa inna hun makali magana na ne shehu ya yi fana ya ce ni na faɗa an faɗa gabana amma ni na faɗa kuma hali na ne halatin liƙe halin lokacin kunci da lokacin tsarki abin da ake cewa idza kanatil aqdar min malikil mulki fasiyani in ma ya dazu in dai aka ce wannan abu da kaddara ne daga Allah mu malikin maliki to yayi dadi ko kare dadi duk daidai al iman bil qadar khairihi wa sharrihi ne ko to ni ya matun ne haka yake idan aqdar min malikil mulki fasiyani in ma ya suru abin da ya faranta rai da abin da ya bakan zama duk daidai ne ba ruwa na da su ban san ma bakin cikin maballe in gaishe ala ya rasulullahi ya mafificin manzo ya manzon Allah ya khaira mursalin ya fiyayyen abin aika samauta anil akawani ka daukaka dukkan wani kaunu duk wani halitta kai ne saman su falalan falala min mulki daga ubangiji wa ismu bi kalmat dhafu fawqa qurunihi wa li hazratun a'maluha qillatu shinki almuddahu duk masu yabanka ya annabi ya sumo bika suna ɗaukaka da kai fauka ƙurunihi in dai mutum ya kama yawan annabi sai ya wuce tsararrakin shi sa na fi kowa walau ko da ƙillatun niski ƙarancin ibada ƙasar ta taƙaita amalahu ayyukansa in mutane sun shagaltu da nafila da zikiri da mene da annabi na dogara kuma Allah sai na fi su rafatu ila tsahal amini shikayati walam yulfazu shakwan ilaihi wal miskini dai na daukaka duk karana ba ni kaiwa wajen kowa ba ruwa na da alkali zuwa ga dan Aminu walam yulfa ba a taba samun zo shakan wanda ya kawo kara wajen annabi falam yashki ba ji karansa ba ba wai ma mutum ba zai ji mamaki mana wazannu ni kada ashkahu annabi Yunus da aka sashi a cikin jirgi wai kai kara wajen shi da aka sashi a kifi wa zannuni ma'abocin kifi kad ashkahu ya ji karansa na dai fi zulumati inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin min ba da yusuf yusuf da aka sashi a rijiya wurin waya kai kara wajen annabi muhammadu wa abaihi da iyayensa dorran duka min alfatki daga kamu wal harki da ke ta mutunci wa hasilu hadar kauli tabbataccen wannan magana ko ka sani ko kar ka sani innaka rahmatun min Allah kai rahama ne daga Allah shi sa duk inda kaji Allah ya ce na halakar da al'umma kaza amma annabin wannan je na bi rahmatin annabi kaza mun bi halakar da shi mun fitar da mun bi rahmatin ashe da annabi Muhammadu ne annabi Ibrahim ma ya ce wannan je na bi rahmatin da annabi Muhammadu ne Yusuf ma da yake cikin jirgi bi rahmatin Yunus ma da ya shiga cikin jirgi bi rahmatin min Allah daga ubangiji wal khalqi ubangijin halitta fil barri asarari wal fulki da jirage falan yafsha abdun ma baqi fa zayahu wa lam yahsha al haqi kaina abdun bawa ibrahim kenan lam yahsha baya tsoron la ya ahu to zarta sama baqi ta matukan kana nan in dai ga annabi eh to zarta kuma wa lam yahsha al haqi ma abota gaskiya ba su tsoron kai da mugun kaidin zaulu biki ma abocin ƙarya wa ashkuru rabban ina gode ma ubangiji na alhamala abda shukrahu wanda ya yi mai bawa irhamin rushdahu shiriyansa Allah shi ya mani ilhamin shiriya na gode mishi ba ni kadai ba wa asgaru atba'i kankane cikin mabiyana bari ummin shirki ina ruwan shirka shirka idan ka koma zaka ga a shirku a tauhidi sun kasa su kashi wajen shida shirkul agrali shirkul kilayen shirkul majusi shirkul yahudi shirkul nasara hatta riya dinnan shirkul asgar shirkul asgar shi wai ce a wai ba wai karkace kana sallah wani lokaci kai mushriki ne in dai kana yin abu don a gani ko don a faɗa shi wai ce to ni ba ba ni da wannan asgaru atba'i na wanke zuciyar shi bari min shirki akwai ihlasi tare da shi na'am wa zalika falullah wannan fa ba dabara na bane fadalan Allah ne fal'abdu bawa ajizun an mai haƙƙin bawa ya sadu da gaskiya wane shi sai dai Allah ya ga dama ya kai shi aw mujanabata sheki ko ne sanci ƙarya ba zai yiwu ba sai in Allah ya nisan ta kai man yahdillahu wa al-mudadi wa man yudlil da lahu wali murshid salatun wa taslimun ala taha ahmadin salatin sinima ya tabbata bisa ba ahmadu wa alin da dangi da asabai salatin shugabanni alal bunki bisa asali tabbata ce alhamdulillah قل ولا شاء إذا بسمنا إياك نعبد بسم الله فاتحة صلاة الفاتحة